أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق فالهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake nuna mana wannan rana mai albarka yau muna yau muna sha tara ga watan rajab hijira nan ne muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya daidai da tara ga watan februari na shekara ta 2023 miladiya mun dawo kan karatunmu na riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin muna cikin babin da yake magana akan al'amru bil muhafazati ala sunnati wa adabiha babin da yake magana akan kiyaye umarni da kiyaye sunna da kuma laduba na sunna za mu tashi akan hadisan da suka yi magana akan wannan maudu'i da aka faɗa mun karanta ayoyin da suka yi magana a ciki fa amma al-ahadis fal awwalu an abi hurairata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala da'uni ma taraktum innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه وأما الأحاديث أما حديثي فالأول نفرق عن أبي هريرة رضي الله عنه تقصينا أبي هريرة الله تعالى مسجد عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi da Allah ta tabbata gare shi kala ya ce da uni ma taraktu wato ku bari ku yi akan abin da na barku inna ma ahlaka man kana qablakum lalle abin da ya halaka waɗanda suka zo kafin ku kasratu su'alihim yawan tambayoyin su waqtilafihim ala anbiya'ihim da kuma sabanin su akan annabawan su fa idan haidu kuma an shay'in idan na hana ku abu fajtanibuhu to ku guje masa wa idan amartukum bi amrin inna umurce ku da wani lamari fatu minhu mastata'tum ku zo da shi gurgurun ikon ku mutafaqun alaihi bukari da muslim suka rawaito wannan hadisi a dama hadisan da zai kawo mana wanda suke magana akan kiyaye sunnar sa ne shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan su ne za a kawo mana hadisi a wannan hadisin an samu daga sai na lura Allah kara masa yadda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana kutuba sai ya ce ya ku mutane Allah ya umurce ku da ku yi aikin haji sai wani ya ce a kowace shekara ne za mu yi aikin haji a kowace shekara sani sallallahu alaihi sallama sai kamar bai ji shi ba sai ya sake cewa a kowace shekara ne za mu yi a kowace shekara ne za mu yi ya sake magana sani sallallahu alaihi sallama ya ce a a da zan ce a kowane shekara za ku yi to da ya zama haka kowane shekara sai kun yi aikin haji amma da na ce Allah ya umarce ku ku aikin haji ku aikin haji kawai da uni ma taraktu ku bar ni akan yadda na bar ku kar ku zurfafa ku bincika ku ce sai ya za a yi kar ku yi wannan bincika to kaga wannan bai kawo wancan magana ba amma ya kawo sauran yankin magana cewar ku bari ku bar ni akan abin da na bar ku inna ma halaka man kana qablakum lalle abin da ya halaka waɗanda suka zo kafin ku kasratu su'alihim yawan tambayoyinsu suna tambaya amma tambaya ne na neman kurewa na neman zurfafawa to dalilin haka sai a zurfafa musu kaga da kace an umarci jama'a su aikin haji ai ba ce komai ba iya na aka tsaya amma shi ko mutum ya zo yana ƙara tambaya kowace shekara ne za a yi sani salatu na mace da zan ce kowace shekara ne to duk kowace shekara sai an yi amma ku bar ni a inda na bar ku kar kar mutum ya shiga dan neman kokofi a garin hakan sai ka jawo abin da kuma zai zama matsala Ani sallallahu alaihi wasallam yace wanda abin da ya halaka wanda suka zo kafin ku shine yawan tambayoyin su da kuma sabanin su akan annabawan su in ka duba a cikin nan al'ummatan da suka gabata zaka samu duk waɗanda suka cika yawan tambaya sai Allah ya jarrabe su saboda tambayar da suke yi shi sa alqur'ani yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an shiya'a in tubda lakum tasuku ya ku wanda kuka yi imani kar ku yi tambaya akan wasu abubuwa wannan aka bayyana ga yanda abu yake to kuma za mu shiga cikin fitina kuwa sai ku shiga cikin damuwa saboda haka ku bar shi yanda aka bar shi a cikin wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa sakata an ashiya gaira nisyani Allah ya bar wasu abubuwa ya yi shuru a kansu bai ce komai ba ko ba ya manta bane to fala tantaki huha kar ku shiga cikin su ku ce dan me za a yi kaza ko me za a yi kaza kar ku shiga cikin waɗannan in mutum ya tsananta tambaya ta zama ta jayayya tambayar ba ta neman fahimta ba hakan sai ya jawo ya fada ciki mutanen ne Musa alaihi salam abin da ya same su an kashe mutum amma ba gane waye yayi kisan ba wa idh qataltum nafsan faddaratun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun sun kashe mutum sai suka yi zabari a cikin waye yayi wannan kisa ba gane waye yayi ba sai suka ce a to ai shikenan abu ya zo da sauki ga annabin Allah a cikin mu annabi Musa mu je mu gaya masa mana ya gaya mana waye yayi kisan nan a huta inda gashi mutum da ya same shi gawa amma ba gane waye kashe shi ba zaka samu annabi Musa aka faɗa masa sai yake to inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara Allah yana umurtan ku ku yanka saniya suka ce a a qalu atattakizna huzu'a shin zaka rike mu da wasa ne ka bude mu abun wargi mu ce maka an kashe mutum ka ga mana yanda za a gane wanda ya kashe shi zaka ce mu yanka saniya sai ya ce qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin ni dai Allah ya bani umarni na gaya muku ku yanka saniya shikenan iya maganar kenan shikenan da aka bana musu haka kaga da sun kama kowace irin saniya sun yanka da shikenan an gama amma hankalin su sai ya tafi da tunanin su ya za a ce su yanka saniya su da suke neman su gane wanda aka shi sai suka ce qalu inna rabbuka yubayyin lana ma yi ka roƙa mana ubangijin naka ya gaya mana yaya take saniyar da zamu yanka yaya take da saniyar da zamu yanka قال قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر اوان بين ذلك فعلوا ما تمروا anai wuce ce to Allah ya ce saniya ce ba tsohuwa ba ce ko ba yarinya ba ba budurwa ba tana tsaka tsakiya ku kama saniya ku yanka a wuce wajen sai suka ce ah to ba tsohuwa ba ba kuma matashiya ba ya za a yi mu gane ta to kalu na rabu ka yi mai nuna malamu ka gaya wa Allah na ka gaya mana yaya kalanta yake yaya take yaya kalanta yake sai suka sake tambaya قال انه يكون ان بقد صفراء فاقع لونها تسب الناظرين sai Allah ya sake ba su amsa ai ga ta nan tana da wani kala fatsi fatsi a jikinta kai ya ci sosai ma in ka ganta ta fita daban da sauran shanu ga wani kalanta daban ne haka duk wanda ya gata zai na jin irin kallon yana masa daɗi irin kaga abu kallo yana burge kai kana kallon abu to haka za ka ganta ita wannan sani kaga ai an gama ko sai suka sake godo qalu na rabbuka yubilna mahi innal bakata shaba alaina wa inna insha Allah la mutadun suka ce kai mu bare mu gane sani Allah ka gaya wa ubangiji kan ya gaya mana yaya take ne amma in Allah ya yarda yanzu kam za mu shiru to malamai suka ce insha Allah wannan suka ce ne yasa suka gane ta da haka za su yi ta wahala da za su gane wannan sani to aka musu bayani aka ce to ga ta nan yadda saniyar take ba ta kiyo ba ta ba ta ba a noma da ita ga yadda take la zalu bisul ladu la tatil harsa musallamatun la shi tafiya qalu la nabita bil haqq fa zabahuha wa ma kadu yafalu saura kaɗan da ba su yanka wannan saniyan ba ma sun yanka saniyan kuma ka ce to ku ɗauki harshen jikin saniyan ku doki gawan da ita suka doka sai ya tashi ya ce ga wanda ya kashe shi shi kenan sai ya koma ne to tun bugun fari da aka yi da sun kama saniya sun yanka da ruwan wahalar ba sha ba to saboda haka ba a so mutum ya tsananta a kansa a cikin addini ya ta tambaya tambayan kwakwafi ba a so mutum ya haka ya yi tambaya abinda bai gane ba makar ya tambayan kwakwafi sai ya gano abu da karfi sannan abin da ya sake halakar da mutanen al'ummatan baya waqti lafihim ala anbiya'ihim sun saba wa annabawan su annabi ya ce ayi kaza su kuma su ce ba za su yi ba ga abin da aka ce su yi su kuma su ce ba za su yi wani abu ba wani abu da man za su kaga idan ba in ka kawo cikin mutanen ne Musa alaihi salatu an yi fama da su haka aka kawo littafi aka ce gashi ku yi imani ku karba suka ce kai ba za mu yi ba muna ya mana nauyi za mu yi sai aka kawo dutse aka kawo shi daidai kayan su aka ce to ku zabi daya ku karbi wannan littafin ko kuma ku karbi dutsen nan a sauke shi wanne ko ka yarda da shi ku zabi daya ce wa izin da ta kan da jabal fokom ka annahu zullatun wa zannu annahu waqi'un bihi kuruma ate na ku duku wata wa kuruma fi la Allah tattaku to ku zaba ko dutsen nan ya sauka akan ku ko ku karbi littafi ku zabi daya kaga sabani sabawa suka yi aka ce su fita a garin da suke su koma wani gari suna cewa hibatun wato Allah ka gafarta mana laifin da muka yi sun aka da laifuka suna cewa hibatun sai suna cewa hindatun hindatun kwaya kwaya kwaya kwaya suke cewa ba hindatun hindatun kuma an ce warkun ba su jira su shiga suna sujjada sai suka yi sujjada sai suka sun yi sujjada amma dai suna dan leka waka suna dan leka waka suka shiga sabani kawai duk abin da aka ce su ba sa yi ba za su kaga sai suka sha wahala sai suka sha wahala saboda sun saba wa annabawan su abin da aka umurce su da shi ba shi suke yi ba har wani lokaci suka ce kai in zahabu anta wa rabbuka baqadila inna hauna qaiduna mu ho mun gaji da kai da ubangiji kan ku je ku je ku yage mu muna nan ba inda za mu je har haka suka wada da suka ce inna hauna qaiduna ne shikenan sai suka ta tafiya sai ka gama tafiya ka gama yawo sai ka gara inda kake ba su ce suna nan anan ba to shi jana wajen suke kawai sai da suka yi shekara kusan arba'in a ciki kuma har da annabawa Allah a ciki annabi Musa da annabi Harun a cikin wannan abu amma kuma wani ikon Allah kayan su baya baya datti babu dauda a tare da su amma dai suka shekara arba'in a cikin wannan abu arba'ina sanatin yatihuna fil ardh kaga wannan sabawa annabawa sai ya jawo haka to duk lokacin da annabi ya bada umarni aka kibi to shikenan abu ya lalace to mu kuma yanzu ana gaya mana ne mu ne muke al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar mu saba wa annabawa mu annabi mu kuma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni ya ce ga abin da za a yi kai kuma tunaninka da hankalinka yana gaya maka ga abin da ya kamata a yi kana gada kaza ya kamata a yi ba kaza ba kar tunaninka da hankalinka ya baka wannan ya ce ga umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to baka da wani baka da wani tunani baka da wata shawara sai abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kawai sai bi kawai zaka yi ba za ka kawo hankalinka wajen baka ce bari ka gani in ka saba kuma sai abu da duba zamani zai faru sai ya faru ai abun da ya faru kenan a yakin udu da aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya je su akan dutse ya ce to kar ku sako ko me ake yi kar ku sako ko an yi nasara ko ba a yi nasara ba kar ku sako ku zauna a nan amma da suka an an cire sarar farkon yaki ana ta ɗiban ganima suka ce ganima su ganima sai suka sauko kana wanda suka saura ayan kayi an suna ce musu mu tsaya mu tsaya nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mu amma ina ba su ji ba sai yakin ya kare saboda an saba a wurin da aka ba to ba so mutum ya saba wa annabawa in an saba wa annabawa to shikenan in ka dawo cikin zamanin mu ne yanzu shine ka karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ka karanta ayan alqur'ani ka san aya ka san hadisi amma sai ka ki ka ka saba da abin da alaihi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ka san shi an ga maka ka sani sai ka ce ayye za a tuba ayi daga baya za a tuba daga baya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka in baka sani ba ma lokacin da aka sanar da kai sai ka dage ka kiyaye daga wannan lokacin ka dage ka kiyaye amma ka saba ka saba bin umarnin Allah ka saba bin umarnin Allah sallallahu alaihi wasallam an sanar da kai an gaya maka ka ce wai ayi za a duba ne za a gyara a ba son ku zama ka ya ne sallallahu alaihi wasallam yace fa idan haytukum an shay'in fajtanibuhu idan na hana ku abu to ku yi nesa da abu duk abin da ce haramun ne to kar ku kusa da shi wanda ya fito karara har riga an faɗa haramun ne to ku yi nesa da shi kar ma ku je kusa da shi ya samu samun da muke ciki mazamun imamu malik ya aka ce abu haramun ne in an ce haramun ne ka zo barandar masallacin nan to imamu malik zai ce maka ruhi ne ka zo kusa da barandar ba ba maganar barandar ake yi ba kusa da ita ma zai ce maka ruhi ne ka zo saboda saddun zari'a ya tare ka kar ma ka go kusa da wajen to haka ake so ka zama a cikin komanka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza haramun ne ya hana ya abu kaza to kar ka je kusa da wajen ba kusa da wurin ba kar ka je kaga wannan shine da har yanzu halin da ake ciki na maganar kudin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi mun karanta a karatun da ya gabata naha an bai'il zahab bizabi wal fiddati fil fiddati annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sai da zinariya da zinari ko azurfa da azurfa shine maimakon yanzu mu ce kudaden mu kenan ka ba da kudi mai yawa a baka wani wanda bai kai shi ba haramun ne a cikin addinin musulunci riba ta shiga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma sai mutum ya je ya diba sai ya je ya yi ya ce ai ya matsu ne ya takura da ya zai ba irin wannan takurin ba dole sai ka kai wani bunda ka samu kudi dole ba dole a ciki hali ne aka shigo jarrabawa ce dama Allah zai jarrabe mu kowane lokaci Allah zai kawo jarrabawa sai kawo jarrabawa to ka dage ka ci jarrabawa kar a garin cin jarrabawa ka bada cikin wata halaka ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shikenan kuma ya ga maka kaji baka saka ce baka ji ba baka da uzuri kana je lahira kace ai ni ban ji ba har aka ya gama ban ji ba a'a baka je wa laifi ne wace baka nemi sani ba ai mai akzari ma ce maka karka aikata wani abu sai ka san hukuncin Allah ce to me yasa baka je ka tambaya ba me hukuncin abin da kake yi to wani kuma an gaya maka ma wane wannan abu ba haramun ne to yanzu hade sai haramun dai yanzu ni ɗaya ne ka gani yanzu ni yanzu yadda ake ta fafatawa yanzu sai ni kawai ka ce haramun dai kawai ba bari ne mu gani ne za mu duba ne inna lillahi wa inna ilaihi ta abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta kar mutum ya ce wai ko ya hana ya ce wai a'a bari dai ya gani ba wani bari ka gani kai nesa da shi kawai ko kusa da wajen karkaji sannan wai za a murtukun bi amrin fatu minu masadatu annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan na baku umurni kuma to ku zo da shi gurgurun ikon ku duk umurnin da aka baka to ka zo da shi gurgurun iyawarka saboda nan ba zai yi a ce an baka umurni ka zo da shi yadda yake ba an san ba za ka iya ba ba za ka iya zuwa da shi yadda yake ba amma ka zo da shi gurgurun iyawarka yadda za ka iya dole akwai inda za ka iya a cikin umurnin da aka bayar to ka yi kokari ka kiyaye cikin wannan umarnin amma wannan ba shi yake nuna an ce ka zo da shi yadda zaka iya sai kuma kai kasala ba sai ka kasa ka ce kai ba za ka iya ba akwai da shi dan ba zai iya bane shi dan ba zai iya bane kullum ba zai iya ba kawai amma ba zai iya ba a cikin son zuciyarsa ne in ka ce yana halartar salloli guda biyar a jam'i sai ce kai idan dubu sun yi yawa ina zai iya halartar sallah guda biyar a jami'i ai ba zai iya ba zai fito fili ya ce ba zai iya ba amma da za a baki labarin alaji yana zuwa masallaci kaza yana sallah in dai kana sallah a wurin za ku haɗu da alaji idan ana yin sallolin da suka fi biyar ma sai ya halarta duka sai yana zuwa kullum alayi da shi kaga shi zai iya dama cewa dai ba zai iya ba na bayan na kawai ya faɗa ne dage karatun karatun alkur'ani kullum ni karatun alkur'ani kullum ai ba zan iya ba amma da za a samu wata fa'ida a ciki sai yayi za ka mutane da yawa yin an yi maganar ibada sai mutum ya guda- ya gwada maka ya kasa shi ba zai iya yi ba amma da wani bukata zai shigo cikin nan abin da yake so na rayuwarsa sai ya iya yi to ka zo da shi gurgunan iyawarka ba wai gurgunan kasawarka ba karka ce kawai kai ka kasa kuma malamai suna cewa duk lokacin da dan adam ya sa a ransa cewa ba zai iya ba to daman ya sa a ransa shi zai yi ba Allah ne zai yi ba in dai ka da Allah ne mai iko shine mai yin komai to Allah zai yi kenan kai da ikon Allah kawai zaka iya yi sai Allah ya taimake ka amma in kana gani kai ne daman iyawarka ne dabarar ka to sai Allah barka da dabarar ka sai ka kasa to cikin umarni da aka bayar ka zo da shi gurgurin iyawanka fattakullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gurgurin iyawanku da an ce ya ayyuhal ladina amtakullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ku ji tsoron Allah matakar jin tsoron Allah sai suka ce kai ai wannan kan ba zai yi ba za a iya matakar haƙƙa take yi ba za a iya yi ba sai Allah ya ce fattakullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gurgudun ikon ku to saboda ka umarnin da aka baka ka zo da shi gurgudun iyawanka amma kar ka kasa ciki ka kwanta ka ce kai ba za ka iya ba kawai ka cire ba a son mutum ya zama haka mutabakun alaihi bukari da muslim suka rawaito wannan hadisi الثاني عن ابي نجيه إرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موئزة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومهدسات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح النواجذ بالذال المعجمة أنياب وقيل أدراس الثاني حديث نبي أتكلم أن بابي ديك أمرني أكي كيا أيوا أكن سنونينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ساموشي لك أبي نجيه بابا نجيه baban da jihin irbadi dan sariya radiyallahu anhu Allah zai shi kale ya ci wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya nabi sallallahu alaihi wasallam gare shi ya mana wa'azi mau'izatan wa'azi baligatan wanda kai iyaka wajilat min alqulub wanda zukata sun raurawa a cikin wannan wa'azi wa zarafat min aluyun sannan idanuwa sun zubar da hawaye fa qulna ya rasulullahi sai muka ce ya ma'aikin Allah ka annaha mau'izatu muwaddai wannan gargadin da kake mana wannan wa'azin da kake mana kaman wa'azin me me yin bankwana fa ausina fi rasulullah kaman wasiya kala sai ce usikum bi taqwallah ina muku wasiya da jin tsoron Allah was-sam'u was-ta'a da kuma ji da bi wa in ta'amara alaikum abdu ko da an dora bawa ne akan ku habashiyin ba habashi ta zama shine jagora wa innahu man ya'ish minkum lalle wanda ya rayu a cikin ku fa sayara ikhtilafan kathira to zai ga sabani da yawa fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin to ina horon ku da ku rike sunnata da sunnonin kalifofi na shiryayyu masu shiryarwa addu alaiha bin nawaji ku ciza a kansu da haƙwaranku ku riƙe wato ku riƙe asalin riƙewa wa iyyakum wal muhdathatil umur sannan ina hana ku da fararrun abubuwa fa inna kulla bid'atin dalala lalle dukkan wata wani fararren abu bata ne rawu abu dauda abu dauda ne ta wannan hadisin da tirmizi da tirmizi makala yace hadisun hasanun sahihun hadisin mai kyau ne kuma mai inganci annawajis abinda ake nufi da nawajis bizalil mujama ana rubuta shi da zal mai digo shine al'anyab shine wato fiƙoƙi wakila adrak kuma an ce a a wushiriya na baki haƙwaran ake da to wannan hadisin an samu shi daga abin da je ba bin sariya yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana wa'azi wa'azin da ya kai iyaka har sai da zukatan mu suka raurawa idanu mu suka zubda hawaye saboda abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fara sai muka ce ya rasulullahi irin wannan wa'azi da kake mana kaman wa'azi ne na ban kwana kasan mutum idan ya zo barin duniya in Allah ya haska maza zai yi wasiya zai ce to ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza bar wasiyoyinsa to sai suke cewa wannan wa'azin kamar wa'azin ban kwana kake mana ya rasulullah to kamar na wasiya mana ne sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ina muku wasiya da jin tsoron Allah usikum bi taqwallah ina muku wasiya da jin tsoron Allah ƙarshen abin da za ga mutum shi na ce masa ji tsoron Allah jin tsoron Allah malamu suna faɗa ba irin jin tsoron bindiga ne ko jin tsoron maciji ko jin tsoron kunama ba saboda ba kana tsoron zai harbe ka ba shi bane jin tsoron Allah shine ka ji tsoron Allah inda ya umurce ka kai inda ya hana ka ka ji tsoron Allah ka hannu shine ka ji tsoron Allah ba irin wancan tsoro bane duk abin da kake ciki ka ji tsoron Allah a cikinsa sannan alaihi salatu wasallam ya ce musu was-sam'u wat-ta'a ka ji kuma ka bi kai biyayya ka ji sami'ina wa ata'ana kenan ka zama ka ji sannan ka bi ba sami'ina wa ata'ina ba to ya zama jinka ya zama ji ne na kaji kabi kaji kuma kayi biyayya kar ya zama kana ji kuma ba kayi biyayya sannan ne sallallahu alaihi wasallam yace ko da ku an dauko bawa ne an dora shi akan ku ya zama shine jagora to dole ku ji kuma ku bi ko da an dauko bawa ne ba habashe misali aka aka dora shi akan ku ya zama jagora to abin da ake nema wajen ku shine ku ji ku bi ba ku ji ku ki ba kaga nan ana gwada mana cewa dole kai biyayya wa shugabanci daidai gwargwado abin da zaka iya ba ka zama dan tawaye ba ba ka zama mai kawo fitina a cikin al'umma ba ka ji ka bi shine abin da ake nema sabani sallallahu alaihi wasallam sun rayu da wasu irin shugabanni wanda munanan shugabanni ne amma sun yi haƙuri sun zauna da su sun yi haƙuri sun zauna da su kuma sun yi biyayya da jan gwargwaro za ka samu shugaban da za a zo da sallan juma'a in ya kama kudu ba halla asar bai zar ba halla asar sai ne kama kudu wani juma'a ba kuma na zaune ana jin da bayan da za a yi an yi wani limamin wanda shi ma sarki ne in ya zo sallah asuba raka hudu yake ba raka biyu ba hudu ma yake saboda sai ya sha giya ya ya ya yi wannan tukunne da zuwa sai zai ja su wata rana sai biyu sai suka ce a yau ba biyu kai ya ce a to kun kara ne kaga saboda bai san ba ina yake ba to shine aka ce as-sam'u was-sa'a a ji a yi biyayya ko da bawa ne aka ɗora shi akan ku ya zama shugaba to bayan da za ku yi sai kuma sun biyayya matukar bai saba wa Allah da manzon sa ba ina ne sallallahu alaihi wasallam yace man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katiran wanda ya rayu a cikin ku zai ga sabani mai yawa to ko me mutun ya gani fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin ku bi sunnata inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan ku bi sunnan kalifofi na shiryayyu ku ci za ku rike da gaske na ce wannan umarnin Allah ne fadin annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama to ku rike da gaske kar ku bar kar ku yi wasa a ciki ku bi ku yi biyayya sannan ku bi ku bi sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba da baki ba a aikace ya zama duk abin da zaka aikata ka san me Allah ya ce ka san me annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan da sallallahu sallama ya ce ina hana ku da fararrun abubuwa saboda dukkan wani fararren abu bata ne to wannan kaga akwai magana a ciki sosai wanda ina ga dole za mu ajiye shi insha Allah idan muka sake zuwa karatu na gaba za mu yi magana akan menene ake nufi da muhdasatul umur menene fararrun abubuwa sannan kuma me ake nufi da aka ce dukkan wani fararrun abu bata ne sai mu ga abin da Allah ya bamu a ciki za mu dakata ne insha Allah abin da makaranta ne daidai Allah ba mu ladansa abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wannan hali da ake ciki muna fatan Allah ya yi mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين